الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan mun samu kusan tsawon wata biyu da katse wannan karatu dalilin gittowa shirye-shiryen wata ramadan da mu yau allah madaukaki ya kaddara mu domin ci gaba da wannan karatu muna nema muna roƙo daga Allah madaukaki ya datar da mu da faɗin abin da ya dace muradin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisai da zamu karanta yau muna takwas ga watan Shawwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu miladiya na da 2023 idan ban manta ba inda muka tsaya mun tsaya ne a kan hadisi na abu huraira radiyallahu anhu bayan mun karanci hadisin samura bin jundub radiyallahu anhu cikin babul qana'ati wal afafi wal iktisad fil ma'ishati wal infaq wa dhamm su'al min ghairi darurati anan wannan bugu ina da hadisi mai lamba 537 sai in haka ne ba hadisi Abu Hurairah haka ne ko قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه wala ya komo fayasal nas wannan hadisi an same shi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah wanda sai da Allah da mucin shi su kara tabbata gare shi yace laysal miskinu alladhi yatufu ala nas miskine cikakke ba wanda yake kewaye mutane ba tarudduhu luqmatu wal luqmatat wanda za a ba shi loma ko loma biyu ya yi bara a ba shi loma ko loma biyu watamratu watamratan a ba shi dabino guda ko dabino guda biyu suna a takaice dai a ba shi abin da bai taka kara ya karya ba walakin nan miskin alladhi la yajidu ghinan yughni miskini kake shine wanda bai samu wata wadata ba wadda za ta wadatar da shi da bukatun shi wala yuhtanu lahu kuma mutane ba sa hankalta da shi ba a lura da cewa wannan mabukaci ne kai tasaddaqu alaihi balle ma a bashi sadaka domin ya kame kai baya roƙon kowa mutane suna tamanin mawadaci ne alhali ba mawadaci bane baya da wadatar da za ta wadatar da shi shi yasa da rashin tambayar wannan da yake mutane sai su ganin cewa ai mawadaci ne su kasa bashi su kasa taimaka mashi wala ya kuma fa yas'alun nasa kuma baya tashi ya roki mutane wannan shine miskini cikakke malam cikin bayanin wannan hadisi kala wa hadil ahadith fi bayani wa'id man sa'ala an-nas amwalahum bighairi darura cikin hadisan da muka ambata Allah yace wannan hadisai suna bayani ga busanar ku azaba ga wanda yake roƙon mutane dukiyoyinsu ba tare da wata larura ba ita kuma larura ana lura da abin da yake da alaka da rayuwa da fitar da rai daga cikin halaka wasu roƙon da suke ba na larura ba ne ba na su tar dukiya ne za ka samu su tari wasu mutanen sun yi wanda za su roƙa wadata domin sun mallaki garke da dabobi ko kuma sun mallaki wani abu amma kuma za su bar dukiyarsu su naɗe ta kuma su zo suna roƙon mutane wannan irinsu ne ba wanda larura ta sa ba ya kai ga tambaya ba fi hadithi abi huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala an-nas amwalahum takathuran ya zo a cikin hadisin abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya roki mutane dukiyoyinsu saboda ya tara fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir ba abin da yake roƙa sai garushin wuta ko dai ya kadaitar da ya karamtar da yawan da tambayar wannan ko ya yawaita tambaya ta rage gare shi shi dai ga sakamakon shi ya'ani man sa'ala nasa amwalahum liyakthura biha mala wanda ya roki dukiyoyin mutane domin ya ƙarawa dukiyar shi ya haɓakar da ita fa inna ma yas'alu jamran فليستقل أو ليستكثر إن استكثر زاد الجمر عليه idan ya yawaita wannan roƙoto azaba wannan garoshin wuta sai zamanto ya daɗu a kan shi wa in istaqalla qalla al-jamra alai hallo idan ya karamta to wannan garoshin wuta ya karamta kan shi wa in taraka salima min al-jamr idan kuma ya bari bai roki kowa ba to ya kubuta daga wannan azaba ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب malai ce wannan na nuni cewa roƙon mutane ba tare da bukata ba wadda shari'a ta yarda da ita tuna daga cikin manya-manyan zunubai har ya zamanto a wannan zamani mutane suna zargin musulunci da cewa musulunci ya zo da roƙe-roƙe laliba ta farki bane na musulunci roƙo iya halitta a lokacin da ya zamanto larura ce kuma kai mutum ya ɗauki roƙo sana'a ya zamanto nan ne ta hanyar da zai tara dukiya wannan ba musulunci ba ne kuma musulunci bai gadawa musulmi wannan ba musulunci abin da ya gadawa mabiyan shi zage damtse da jajircewa mutum ya nemi nashi na kanshi kamar yadda za mu ga hadisan da za mu karanta zuwa gaba ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته هل لو cikin hadisan da muka karanta akwai bayanin cewa duk wanda ya sabkar da wata bukatar shi ko talaucin shi ga mutane ya gwadawa shi mutane shi talaka ne ko da lokaci iya bukatuwa ya zuwa gare su to wannan bukatar shi Allah baya biya mishi zai nace da roƙo kuma ka sa ido ka gani duk mutumin da ya yanke shi kawai akan mutane ne zai dogara ba akan Allah ba da wani abin da zai sannan abin da zai tashi ya motsa jikin shi ne ma to za ka gan shi baya fita daga cikin matsaloli li'anna man ta'allaka shay'an wukila ilai domin duk wanda ya dan horu da wani abu to Allah sai dogara da shi zuwa wani abu waman wukila ila nas amr waman wakkala ila nas amrahu fa innahu kha'ibun la tuqda hajatu dukkan wanda ya dogara da bukatun shi al'amarin shi zuwa mutane to tabbata wannan tababbe ne bukatun shi ba za su ba za su biya ba wa yastamiru da'iman bi yas'al wa la yashba kuma kullun zai ci gaba da roƙon mutane kuma bai ya koshi domin Allah ya zare albarka a cikin abin da zai karba wa man anzalaha billahi wa atamada ala Allah وتوكل عليه وفعل الأسباب التي أم أمر بها أو أمر بها فإنه يوشك أن تقضى حاجته wanda kuma ya sabkar da bukatar shi zuwa ga Allah madaukaki ya nemi biyan bukatar shi ga Allah ya dogara da Allah ya yi tawakkali da Allah madaukaki sannan ya yi ruko da sababi salimin san in dukiya ce mutum yake nema akwai hanya ta neman dukiya ko ya zamanto ya yi kasuwanci ko ya zamanto ya yi noma ko ya zamanto ya yi kiwo ko dai ya ɗauki wata sana'a wadda zai yi da ya samu kuɗi wannan riko da sababi ne wadda Allah ya yi umarni da ita ta halatta fa yana yushaku an tuqda hajatu to wannan kiris yayi a biya mai bukatar shi لأن الله عز وجل يقول وما الله mai girma da buwaya na cewa waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri dukkan wanda ya dogara da Allah to Allah shine mai ishe shi inna Allah balighu amri kuma Allah shine yake isas da al'amarin shi yake cika shi shi yake tabbatar da al'amarin shi wa dhakara qissata qabisa annahu jaa yas'al hallo mala ya ambaci kissa ta babisa ya zo iya roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hamalatin tahmilu a game da wani tahammalaha a cikin wani nauyi wanda ya ɗauka na biyan bashi rigima ce ake tsakanin mutane wani da wani kaga idan ka bar tsakanin su baci zai yi fadace fadace za a ka samu a shar'ance ka ɗauki nauyi ko da baka ka ce wane abin da yake kanka kake bin wani ne na ɗauka in ka tashi ka tambaye to idan kai haka nan saboda neman kawo gyara tsakanin mutane ka a samu ɓacin rai ka samu ka roƙi mutane ka tambayi mutane su baka abin da za ka ba wancan mutum shi ne ake cewa hamala to idan ka ɗauki wannan nauyi to ya zo iya tambaya fa'amarahu an yuqima indahu hatta ta'tiyahu sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya zamna a wurin shi har sai in zakka ta zo fa ya'muru lahu biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a bashi wannan zakka ya je sabke wannan nauyi da ya dora wa kanshi wa zakara sallallahu alaihi wasallam anna al-mas'alata la tahillu illa li wahidin min thalathati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa roko bayya halitta sai ga mutum guda uku rajulun tahammal hamala mutumin da ya dauki nauyi a zai bawa ne saboda kare rigima yani iltazama fi zimmatihi listilahi zatil bayt ya dono ya dorawa kanshi nauyi saboda neman kawo gyara tsakanin mutane ka a samu rigima fa hadha yu'tala walahu an yas'al wannan ana iya bashi kuma ya samu iya da ‘yancin ya roƙa hatta yusiba ha har sai ya samu wannan abin da zai biya sun mai yumsik wala ya sa'ad idan kuma ya samu shi kenan babu zance ya sake roƙa mutane wa rajulun akhar na biyu asabatuhu ja'ihatun ijtahat malahu mutumin da wata alloba ta zo ta tahiyar da dukiyar shi tunne mai dukiya ko iya da garake ko gonakai aka samu wani kwari ko ruwa ko wani iska ko wani abu da ya lalata mai wannan dukiya kanarin wa gharaqin wa aduwin wa ghairi zalik kama a ce gobara ta tashi ta cinye mai dukiya ko kuma ruwa ya zo ya ya cinye mai dukiya ko kuma wani miki ya zo ya kwashe mai dukiya wa ghairi zalika da kuma bayan wannan fa yasalu hatta yusiba kawaman min aishi wannan shi ma ya samu ya roƙa har ya samu gindin zama na rayuwa inda zai samu tushen rayuwa shikenan sai bari na ukun su rajulun kana ghaniyan faftaqara biduni sababin zahir mutum ne wanda ya zama to mawadaci aka wayi gari kawai ya talauci babu wani sababi karara wanda za a ce ga sababin da Allah dai kawai ya kawo mai kare kare arziki wa biduni ja'ihatin ma'luma ba tare da wata alloba ba wata sananna fa hadha lahu an yas'al shi ma wannan ya samu ya roka lakin la yu'ta hatta yashhada thalathatu min ahli al'uquli min qaumi shi ma ba a ba shi wannan dukiya idan ya tambaya sai mutane sanannu daga cikin mutanen shi za su mai shaida akan cewa wannan waga halin da yake ciki bi an asabatu faqa sai shaida cewa wannan wa tsananin talauci ne ya same shi fa yu'ta bi qadari ma asabahu min al-faqr sai a bashi gurgudan abin da ya same shi na talauci wa haula'i thalathatu hum alladhina tahillu lahum al-mas'alatu wa'annan mutane guda uku sune wa'anda roko ya halitta a gare su wa ma siwa zalika fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuma bayan su manzon Allah wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace wa ma siwa hunna min al-mas'alati ya qabis la qabis ya qabisa suhutun ya'kuluha sahibuha suhut yace in ba haka babban da wa'annan game da tambayoyi ya kai kabisa kasancewa suhutun haramun ne ya'kuluha sahibuha wanda ma'abucinta yake cinta suhutan da zalunci na qala wa suhutu huwa al-haram suhut kin shine ana nihin haram wa summiya suhutan an ambace shi suhut li'annahu yashata barakatul mal domin na iyayi mamaye ya kame albarkar dukiya wa rubbama yashfatul mal kullu wani lokaci ma iya ta yadda dukiyar gaba ɗayanta fa yakunu alaihi afatun sai zamanto dukiyar wannan wasu bala'ai sun shiga cikinta wa gharamat ya zamanto an yi taka mai patent ta cinye dukiyar wannan tashatu maluhu maluhu min asli wadda zata mamaye dukiyar wannan tashi gaba ɗaya قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه bayan mun ga babin da ya yi umarni akan kana'a sannan kuma ya umarni akan hani ga tambaya sai biyo da wani sabon babi wanda yake bayani kuma game da halaccin karba abin da aka baka ba tare da ka tambaya ba tare da ka sa ido ba ba tare da ka yi kwaɗayi ba kawai mutum ne ya zo ya baka dukiya wani amshi kaza to wannan ya halitta ka karba malam ya fara bude wannan babi da hadisin salim bin abdullah qala an salim bin abdullah bin umar an samu wannan hadisi daga salim dan abdullah dan umar bin khattab radiyallahu anhu an abihi daga baban shi abdullah an abi abdullah bin umar daga abin daga baban shi abdullah dan umar an umara radiyallahu anhu daga umar dan khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'tini al'ata'a mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya bani kyauta fa aqulu sai in ce mishi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni mazala sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta da kamun ka ba wanda ya yi ni bukatuwa ya zuwa gare ka faƙala kuzuhu zala sallallahu alaihi wasallama sai ce mushi ɗau karbi idan ja aka min hadhal mal idan wani abu na irin wannan dukiya ta zo ma shay'un wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin alhali kai ba mai tsinkaya ta ba kana kwadayin abaka kuma ba tare da ka tambaya ba fa khusuhu ka karba watamawwiluhu ka haɓakar da ita fa in shi ita kulhu in ka so ka ce wa in shi ita tasaddaqta bi in kuma ka so kai sadaka da shi wa ma la wa ma la in kuma ba haka ba to bai halatta ba kace fala tutbi'uhu nafsak kadda ka bibi dukiyar mutane kada kadda ka bibiyar da ranka wannan dukiya qala salim salim sai ce fakana abdullahi sai ce babana ya kasance la yas'alu ahadan shay'a bayya roƙon kowa wani abu da yaji wannan hadisi daga baban shi Umar radiyallahu anhu wala yaruddu shay'an utiyahu kuma bayya mai da wani abin da aka bashi bayya kara ce da an bashi abu a a a alhali iya bukata sai amsa aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muttafaqun alaihi qala mushrikun bishin al-mu'jama ay mutatalli'un ilai ba tare da kwadayi da tsinkayawa ya zuwa wannan ba ana wannan da hadisin wannan ne malam ya kawo karshe wannan babi kuma sai ya tsallaka باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعيطاء babi wanda yake bayanin ƙara ƙarfin gwiwa a bisa cin da abin da mutum aikin abin da ya aiki ya aikata da hannun shi ya zamanto aiki ne na hannu ya samu dukiya wata afufu bihi kuma da kamewa da shi ta yi tsallaka ya zuwa wani abu ya zamanto wannan abin ya wadatar da shi an su'al game da tambayar mutane wa ta'arrudu lil ita wanda kuma kai ya kasance ya bujuru saboda a bashi wani abu kenan yayi aikin da zai wadatar da kai ba tare da roƙon mutane ba ba tare da tsinkayen abin da yake hannunsu ba ɗan uwa idan muka ga irin wannan babu za mu ga musulunci addini ne wanda yake zazawa mabiyan shi a bisa aiki zaman kashe wando ba tafarki bane na musulunci musulunci ko da lokaci iya kwaɗayyantar da mabiyan shi akan su yi jajirce kowa ya tashi nema sai zamanto za ka ga al'umma ta shiga ta samu waraka babu irin wannan mugun talauci kuma ta'addanci zai rage a cikin al'umma saboda kowa iya da aiki amma idan mutum kawai kwanci zai yi inuwar sahe daban inuwar marece daban dole ne a samu matsaloli domin iya cikin bukatu kuma iya ga masu dukiya suna wandaka da dukiyarsu za ka ga hassada ta shiga an shiga sace-sace na Allah ya zamanto har a shiga cikin ta'addancin da za a zub da jini ko a fitar da rai. Qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah cikin suratul juma'a aya ta goma Allah madaukaki na cewa idan sallah ta kare qudiyatis salatu an karar da sallah fantashiru fil ard to ba zama za ku yi ba za ku watsu ne a cikin shashannin ƙasa wabtagu min fadlihi ku nema daga falala Allah madaukaki ku nema daga arzikin Allah madaukaki mala ya fara bude wannan babi da hadisin Abdullah bin Zubair qala an abi an an abi Abdullah bin Zubair au Ubay Abdullah bin Zubair daga Ubay Abdullah bin Zubair bin al-Awam رضي الله عنه وان جدا الله تكار تبتا درش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وان سيرا يا الله da amincin su kara tabbata gare shi ke cewa la an ya'khudha ahadukum ahbalu ahbalu thumma ya'ti al-jabala fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajha khairul lahum min an yas'ala an-nasa a'atawhu aw mana'u wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da sauran ashabu sunan haka Imam Muslim ya fitar da wannan afwan Imam al-Bukhari da Imam Ahmad cikin musnad ke shi kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ce mutun ya dauki iguwan shi igiyoyi dayan ku ya dauki igiyoyin shi ya tayi wajen wancan dutse nan kuma mun san yanayin saudiya mun san yanayin sahara sahara ce babu itace wannan wanda za a ce wani gandun icce ne sai dai za ka samu yan itace wanda suke kan duwatsu ya je ya hau wancan dutsen fa ya ce bi huzmatin min hatabin ala zahri ya je ya ɗauko ya zo da kan icce a bayan shi fa bi'ahu ya sai da wannan kan icce fa kuffa Allahu biha wajha Allah madaukaki ya kiyaye mutuncin shi fuskar shi da wannan abin da ya samu khairul lahu shine mafi alkhairi a gare shi min an yas'ala an-nas da roki mutane a atawhu aw mana'u sun bashi ko sun hana shi yaje yo ice sai da shine mafi alkhairi a gare shi da yaje roki mutane ko su bashi ko su hana shi رواه البخاري إمام البخاري افتد الحديث وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi ce la an yakhuba yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'a sai kusan hadisin ma'anar su guda ɗaya ne yake cewa wannan kuma ruwaya ce ta Abu Hurairah yace manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace mutum ya je yayo ɗayan ku je yayo icce yayo kan icce ɗauko shi a bayan shi shine mafi alkhairi a gare shi da ya tambayi wani ya bashi ko kuma ya hana shi wannan hadisi kuma Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi na'am wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hallo an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kale yace kana Dawud annan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amal yadi Dawud alaihi salam ya kasance bayya cin wani abu sai daga aikin hannun shi shi sa Allah madaukaki ya hore mishi kira ta silke zamanto zai dauki karhi yanda zai laulaya shingom ko gaya haka duk irin ƙarhin girman ƙarhe idan ya kama shi haka zai tafshi ya juya shi yadda yake so ba tare da ya sanya shi cikin wuta ba ko abin da ya kama da haka nam rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi hallau an samu wannan hadisi daga abu huraira daga manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi kala kana zakariya alayhi salam najjara zakariya alayhi salam ya kasance kafinta ne iya aikin katako iya da wannan yake cin abinci shi rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa anil miqdam bin ma'ad yakrib radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga miqdad dan yakrib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi kale ce ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wani mutum bai taɓa cin wani abinci ba wanda ya yi alkhairi da ya ci daga aikin hannun shi wa inna nabiya Allah Dawud alaihi salam kana ya akulu min amal yadi domin Dawud annabin Allah ya kasance iya cin abinci daga aikin hannun shi sai dai kuma wannan aikin hannu ana nihin a kiyaye dokoki na Allah ka a yi zalunci ka a yi ci haram a yi zamba ko a saba alkawali a kan ko kuma a yi algush da zama to mutum ya yi abu don Allah kuma ya yi gaskiya a ciki wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi imam al'allama muhammad bin salih al-usaimini yake cewa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu jawazi akhdh min ghairi mas'alatin wala tatallu ilay yani anna al-insana la yanbaghi lahu an yu'alliqa nafsahu bil mal yake cewa bai dace ba ga mutum ya ratayar da ran shi bilmali da dukiya fai ta tsallawo ilaihi ya yi katsin kaya ya zuwa dukiyoyin mutane au ya sa'al ko kuma ya roƙe su li'anna zalika yu'addi ila Allah ya kuna lahu hammun illa duniya domin wannan zai kai ga shi wannan tabi'a ta shi za ta kai ga ya san cewa baya da wata himma sai kawai al'amarin duniya baya da wani guri kawai sai ya samu duniya wal insanu innama khuliqa fid dunya min ajli al akhirah shi kuma mutum an halicce shi ne a nan duniya domin lahira ba wai dan duniya kadai bane ba qala ta'ala Allah madaukaki yace wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba jinsi na aljannu da jinsin mutane kawai sai dan bauta duk ni'imar da Allah madaukaki zai ba mu ta lahiya ta arziki ta ‘ya'ya ta kowace dangogin ni'ima babban manufa da ita bauta Allah maɗaukaki. Allah ya mana ne saboda mu samu dama mu bauta mashi a yanda ya so kuma ya mu samu sakamako gobe kiyama. Ba don mu zo mu yi alfahari ba da dukiya, ba don mu zo mu yi alfahari ba da ‘ya'ya, ba don mu zo mu yi alfahari ba da ilimi ko mulki ko abin da ya kama da haka. Allah maɗaukaki na cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bari dai kun kasance kuna fifitar da rayuwar duniya alhali kuma lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa wala yanbaghi lil insani an yu'allika nafsahu bil mali aw yahtamu bi bai dace ba mutun ya rata yadda ran shi da dukiya ko kuma ya zamanto baya da wani himma kawai sai kawai tara dukiya ya tara ya tara dukiya نعم قال إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف فنفس ولا استشراف نفس فيقبله وإلا فلا idan wannan dukiya ta zo mishi ba tare da wata wahala ba ba tare da roƙo ba ba tare da tsinkayen a bashi ba da san a bashi to kuma idan ta zo mushi wannan babu laifi ya karba sannan kuma ya ambaci hadisin qala thumma zakara sannan malam ya ambaci hadisin Abdullahi dan Umar Umar bin Khattab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutihu al-ata'a fa yaqulu i'ti man huwa afqaru minni fa yaqulu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khudh idha ja'aka mimma min al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhu فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدقت به وما لا فلا تتبع النفس ina ga muna iya tsayawa a kan wannan insha Allah sati da ya zo na gaba sai mu ci gaba da sharhin wannan hadisai abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk